أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيره من خلقه ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح للامه وكشف الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين من ربه سبحانه اللهم صل وسلم عليه في الاولين والاخرين وصل وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم سلم عليه تسليما كثيرا مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني المسلمون الصائمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya da yabo da jinjina da kirari wanda ya dace da ubangiji zuwa gare shi Allah shine shaida ina cike da farin ciki wanda na daɗe ba ni irinsa ba saboda me a raina ban ɗauka zan ga ramadana na wannan shekara ba to amma da yake an ce izar lisanaka an taqula menene fatashtaki innal bala'a muwakkalun bil mantiqi ba a sun ka furta abu ko ba gaskiya bane sai Allah ya sa ya bi ka kwanan nan mun ji wanda ke cewa wallahi na kusa mutuwa kuma sai su mutu ba wanda ya musu wahayin za su mutu amma a rai cikin zuciya sun ji mutuwar sai suka furta sai Allah ya tabbatar da ita an samu dan shi'a an samu dan sunna baka innal bala'a muwakkalun bil mantiqi to ashe Allah ya kaddara zan yi wannan ramadan akalla dai wannan na farkon kuma gashi nan azumin sa gabaki na Allah na gode maka wataƙila ma da na baɗi da wata baɗi da baɗin baɗi da baɗin baɗin baɗin baɗin baɗin baɗin baɗaɗa Allah kaɗai ya san iyaka so ba raba ni na rufe tafsir ba hidimar abinci da muka yi daga ƙarshe kuma zuwa umra sun hana mu kammala amma da na rufe ina tabbata muku da za ku yi mamakin rufe wanda zan yi so da raina ban ɗauka zan kawo wannan shekara ba to amma har rayuwa hannun Allah take kila ma zai ninka mun ban sani ba kai amma sun min yawa fa in aka ninka sun yawa da za mun fatawa game da wani mai shekara ɗari da yan kai ya yi tsayinsa sai ya yi azumi iyalansa suna son su hana shi sai ce ku bar shi Allah ya kai mutum shekara ɗari da ɗari kuma yana sha'awar azumi kuma yana jin zai gwada a bar shi ya gwada daman ba wasu shekaru da Allah ya ce in ka kai su an ɗauke maka azumi ko akwai su kawai kwari ne wani ɗan sittin da biyu ma yanzu bai iya zuwa wani da kaɗan ya girme mu amma ya kusa ruɓewa a ƙasashen turai sai ka mai shekara ɗari da talatin yana zuwa yawo bisa keke yana abin nan ɗinsa da irin wannan kati ya bar azumi to Allah mun gode maka da karaya mu zuwa wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida muna ɗaya ga ramadan kuma ɗaya ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu Allah yadda muka ga farkon azumin nan cikin 25 haka ne oh alƙalami na ya kure na rubuta da 24 yadda Allah ya nuna mana farkonsa cikin ƙoshin lafiya Allah ya gwada mana ƙarshensa a lafiya wayanda ba su da lafiyar Allah ya tashi kafaɗinsu a cikinsu akwai babanmu malam sani mai hula yana kwanci asibiti tun wancan sati Allah ya tashi kafaɗarsa akwai wasu iyayenmu mata ba ku san su ba akwai yan uwa da dama da muna ta zuwa duba su asibiti duk muna fata Allah ya tashi kafaɗinsu wayanda kuma suke cikin wani yanayi na tashin hankali Allah ya kawo musu aminci da zaman lafiya a jihar sokoto a arewacin najeriya a najeriya a falastin a ko'ina da ko'ina a duniya allah ka kawo musulmi aminci da kwanci hankali so alhamdulillah wannan shekara ta zo a al'ummar najeriya muna cikin yanayi saɓanin na bara gaba muka je ko baya ni a tunani na fa mun ɗan je gaba fa ko ba haka ba ba kowa da yadda yake kallon al'amura yanzu yan kwanan nan kawai ɗan canjin nan da aka samu positive mai ɗan na samun ɗan sauƙin abinci da ɗan ɗaga darajar kuɗinmu abu ne da ya kamata mu gode ma Allah kai don ya mana me da ya ƙara mana amma muka ce kullum kuka muke yi to babu ran da kuka zai bar mu Allah ka ƙara mana aminci Allah ka saukan mana abinci Allah ka mana zaman lafiya Allah ka ƙara shirye da shugabanninmu ga abin da zai sa mu samu sauƙi da abin da zai kawo mana ci gaba duk abin da zai kawo mana matsala Allah kare mu daga gare shi yankunan da ke cikin tashin hankali har yanzu suna nan su ma muna yi musu addu'a Allah ya kuranye musu a yankin Zamfara da Katsina da wasu wurare nan gabacin Sokoto labaran ba su da daɗi saboda kullum muna magana an samu sauki su in sun ji a saske ba kusan halin da muke ciki bane wallahi mun sani kuma muna muku addu'a muna fata Allah ya kawo muku sauki in uwa musulmi watan ramadan watan mu nemo al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daka wata ne da ya wajaba mu dage a cikinsa da ibada don mu tara abin da na gaban mu suka fi mu da shi na yawan shekaru sannan kuma wata ne na addu'a faraka da matsalar ka ta kashin kanka da ta garin ku da ta kasar ku da ta duniyar musulmi gaba daya to kada bai kasa a gwiwa mu yawaita addu'a Allah ya karba mana mai azumi a kowane lokaci addu'a sa'abar karɓa ce ba sai lokacin sahur da lokacin buɗin baki kaɗai ba kowane lokaci in dai kana riƙe da azumi ga bakinka kana jin yunwa ko baka jin yunwa da zaran ka tabbata bai azumi shi da ayi kiran alfijir a ranar da kake azumi ko da yanzu yanzu minti guda da gama sahur to addu'ar ka abar karɓa ce saboda haka ina ba mu shawarar mu yawaita addu'o'i game da halin da muke ciki Allah ya ƙara kawo mana sauki bara tafsirinmu ya tsaya a suratu tariq ko zaka za mu tashi daga sabbi hisbar bikal a'la wadda ita ce hizo na sittin daidai cikon alkur'ani to don haka ala sabbi ana ne duk wanda bai kai nan ba to bai ɗauki zango ɗaya cikin sittin na alkur'ani amma duk wanda ya kai sabbi zuwa suratun nasi kuma ya haɗa da fatiha to wannan ai malami ne wajibi ne kowane musulmi ya karanci wannan sura zuwa surorin ƙasa kamar yadda nace ita ce yanki na 60 cikin alkur'ani wanda ya nuna bana in Allah ya so inda rai da lafiya za mu yi sauka har mu juya mu shiga a nan wannan masallaci na jin ita ce sauka ta biyu wannan ko mun kammala ta sai mu shiga ta uku mun yi sauka a masallacin masjidul imam malik ko runjin sambo akwai saukar da muka ɗauko daga darul ilmi muka yi sahaba da ita ban san oke mun kammala ta a sahaba ita ma to Allah muna godiya gare ka a wannan masallaci ramadan na nawa kenan mun buɗe wannan masallaci 2007 ramadan na goma sha takwas kenan ko sha tara alama zai zama na sha tara ban riƙe ba ku duba kalanda amma fara tafsirin mutane da shek abakar gane shekara ta talatin da biyu ke na kuskure shekarar jiya ke talatin da uku domin 14-15 muka fara to in ka buga yanzu shekara ta talatin da biyu kenan allah ya kara ma mu albarka ya sa mu yi karshe mai kyau shi yasa na ce da kun bani dama tun da na yi ashirin da biyar zai yi ritaya sauran matasa su ɗauka sai magabatan mu suka zo suka ce ai ta yi inda rayuwa ta ƙare ko inda aka kasa don ko bata kare ba za a kasa wata rana amma dai irin waɗannan da ke hannun haguna da wasu nan a dama na da wasu da nake hange a can in mu kankane kullum ba mu ɗagawa to zai zai yi wuya su zo da haka za mu riƙa bari dai ana zuwa ana yi insha Allah har mu yi ritaya ta haƙiƙa ne mu koma zuwa tasbihi da istighfari karbaka Allah ba sai mu bi ta karatun bara ba a fara mana da wannan sura sabbih isma rabbikal a'la bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج الموعى فجعله غثاء أحوى سنقيئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجر وما يخفى ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى أحسنت بارك الله فيك وغفر لوالديك سورة الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأن سورة أنبات سنة سورة الأعلى سورة أبنجدي ما في أوكك سبح اسم ربك الأعلى كسركك سونا أبنجدنك wanda shine al'a'la to da wannan al'a'la sai sura ta ɗauki sunan al'a'la kaman suratul rahman ita ma sunan Allah aka ba kaman suratul fatir fatirus samawati wal ard kaman suratul ghafir ghafiruz zambi wa qabilut tawb na yi ƙididdiga na yi bibiyar sunayen surori akwai ilimi mai yawa a cikinsa akwai surorin da sunayen Allah suke farawa da su su ne waɗannan surori guda hudu da na faɗa suratul rahman da wannan sura suratul a'la da suratul fatir da suratul ghafir akwai surorin da da sunayen annabawa suke farawa su ma suna da yawa akwai suratul yunus akwai suratu hud akwai suratu yusuf akwai suratu ibrahim akwai suratu muhammad akwai suratu nuh akwai almuzammil da almudaffir wanda su ma annabi muhammad suke nufi akwai suratul anbiya da annabawa ce gaba daya akwai sura mai dauke da sunaye biyu wanda masu daraja ba annabawa ba luqman alhakim duk da sun ce annabi ne akwai suratu maryam abinda zai baka sha'awa da mamaki annabi isa babu sunansa babu surarsa a ƙurani amma akwai ta mahaifiyarsa shi kuma annabi musa shine annabin da aka fi kowa yawan faɗa sunansa a ƙurani amma baya da sura mai zaman kanta na faɗi yusuf akwai suratu yusuf to kaga kashi biyu kenan akwai surori masu ɗauke da sunan dabbobi kamar suratul fil giwa suratul baqara ko sanuwa akwai al-mursalat da al-adiyat akwai suratul an'am dabbobin ni'ima ankabut cikin hasharat take akwai sura mai maganan ƙwari shirin makka academy na jum'a shekaran jiya ko jiya jum'a jiya na jimala jamilu ya tambaya akwai surori masu ɗauke da sunan ƙwari sai wata tacce suratul fil ce wannan dabba ce to shi ya bani wannan fikirar kenan akwai suratul namli akwai suratul nahli akwai al'ankabut tururuwa tana da sura alqur'ani udan zuma yana da sura alqur'ani ankabut gizo gizo kaji wata hikima ta ubangiji yanzu gizo gizo web ya zama jigo a duniyar technology ta yau ashe ba abin mamaki ba ashe ba ba ba wato ba banza bane Allah ya masa sura akwai surori masu ɗauke da lokuta suratul layli suratul asri suratul fajri suratul duha akwai surori masu ɗauke da wasu alamomi na nature kaman suratul najmi suratul shamsi suratul qamari ko akwai surori masu ɗauke da sunayen alƙiyama suratul waƙi'a suratul hashri alhaƙa alƙiyama التكوير الانفطار الانشقاق الغاشية الزلزلة القارعة الكوثر القيامة ده أبو وندك يقولنا أسكتها فك القيامة ما أقيتها ما لبي سنتي با وني أبو وندا yake jigo a aƙida cikin ƙur'ani bayan tauhidullah kamar alƙiyama tauhidullah isbatu nubuwatul anbiya da kuma tabbatar da alƙiyama shi yasa a surorin alƙurani ɗari ɗaya da goma sha hudu sha ɗaya ne katal ba a yi magana alƙiyama cikin su ba galibi ƙasa ƙasa suke su ƙul huwallahu su ƙul a'udhu bi rabbil falaq su kautsar kun gane amma sura ɗari ɗaya da uku duk an ambata alƙiyama cikin su amma a haka sai da Allah ya mana sura nawa ɗaya الواقعة الحشر الحاقة القيامة التكوير الانفطار الانشقاق الغاشية الزلزلة القارعة الكوثر سورة قوم شابي دك سونا ينسو نميني لا القيامة أكوي سورة مقطعات صاد سورة صاد سورة قاف سورة ياسين سورة طه سورة ده, ده أبن دي يزو أفرقو سورة سونا ينسو musannan ka duba akwai surori masu ɗauke da wasu jigogin na daban kaga akwai sura al-insan suran mutum akwai suratul nas mutane akwai suratul jin ko akwai suratul mu'minun akwai suratul kafirun akwai suratul munafiqun akwai suratul nisa amma babu ta rijal surin da yayi ma'anan akwai suratul quraish amma babu ta hillani babu ta hausawa babu ta ibo quraish sannan akwai ash-shu'ara suran mawaka akwai sura mai ɗauke da sunan daula ar-rum gulibatun rum akwai al-mujadila akwai al-mumtahana sannan aure ba ya da sura cikin ƙur'ani duk da an yawaita maganarsa amma at-talaq yana da sura saboda ni saboda galibi mai neman aure duk dokar da aka sa masa zai bi amma wanda zai yi saki in ba tsoron Allah ya ji ba ba zai bi dokar Allah sai aka yi sura ta musamman mai maganar talaq akwai irin suratul qalam ga sunan dai so akwai littattafai da aka wallafa akan surorin alqur'ani wanda ke magana wato shi kanshi sunayen da Allah ya ba surorin don ba manzo Allah sarrafa ya samu alqur'ani suna ba ba shi ya samu surori suna ba tauqifi ne Allah ne umurce shi ko wace sura ya samu ta suna to da kaga Allah ne ya tsara littafinsa da kansa ya sama ya yi sa sura 114 ya ba kowace sura suna ya ba ta jigo sannan malaman ƙur'ani suka zo suka karkasa suka fidda shi juz'i 30 hizbi 60 nisfi 120 rubu'i 240 sumuni 480 kowane sumuni suka kirge kalma nawa ke cikinsa sa harafi nawa ke cikinsa ɗigo nawa ke cikinsa su suka yi ganda babu ɗigo in ka zo alif lam mim zalika da dalaka duk rubuci rubutu guda ne alkitabu la raiba wani baya karanta shi la zaita hamza azzayyat fitaccen makarancin qur'anin nan ce alif lam mim zalika alkitabu la zaita fi baban sai shure shi tashi tafi gidan baban abu abdullahi kai karatu la zai tafi ya zayyat kun je da aka sami suna hamza az-zayyat wanda yana cikin manyan qurra wanda suka yi karatu daga baya kuma suka wuce tsara ilimin su ya bunƙasa ya ɗauka kai yawa to muna wannan magana ne bi munasabati cewa wannan sura sunanta sunan Allah ne suratul a'la da aka karanta ta sabbi isma rabbikal a'la sai annabi sallallahu alaihi wasallam subhana rabbiyal a'la kun ji asalin zikirin sujuda subhana rabbi tsarki ya tabbatar ma ubangiji na al'a'la wanda shine yafi kowa ɗaukaka a wannan lokaci nake faɗa ka a daidai sanda na surmoya na kai abin da fi komai daraja ga jikina shine fuskata na kai ta ƙasa ina mai tawalu'u gare shi ina tabbatar da ɗaukakarsa sai Allah ce sabbih kai tasbihi isma rabbika nan ba ce bismi rabbika ba saboda anan mujarradin tasbihin ake nufi sabbih isma rabbik kayi tasbihi ka tsarkake sunan ubangijinka al'a'la wanda shine mafi ɗaukaka kun ga nan fi'ilu amrin ne ko sabbih fi'ilu amrin mabniyun ala sukun kama sai ka ce sabbihi ya kai ka bata kasra suka ce hurrika bil kasri man al-iltiqa'i sakinaini don kace sabbih kuma ga ism shi ma alif din nan ba hamzatul qat'i bace hamzatul wasl ce don haka sai aka yi masa kasra liltiqa'i sakinai to ina fa'ilin sa alfa'ilu damirun mustatirun taqdiruhu anta wa yajibu an yastatira huna don ba ta sabbih anta isma rabbika sabbih akwai anta a wurin اسم ربك الاسم هنا اسم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو آه مضاف ورب مضاف إليه والكاف كاف الخطاب وهي في موضع أيضا جزم المضاف إليه دومين ربك إن شما رب إن يازم مضاف بيازم مضاف إليه كاسمه وإنما لمن لإرابي سوكي سننسى ميسا دكا ونن ina so in fitar da sabbih ɗin nan da Allah ya ce ma annabinsa sabbih ka tsarkake waye zai tsarkake Allah a cikin karatunmu na shekarar bara ko gabaninta a suratul hashri mun faɗaɗa magana game da maganan tasbihi saboda muhimmancinta kuma babu wani abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce mu da yi gaba da me gaba da tasbihi shi yasa akwai surorin tasbihi irin suratul hashr suratul saffi suratul hadidi suratul isra'i to da haka ta kowace fuska Allah ya zo da tasbihi cikin Qur'ani nan kaga sabbih menene filu amrin ne ko fasabbih باسم ربك العظيم سبح اسم ربك الأعلى ألا يزود شيء ماضي سورة الحديد سورة الحشر سورة الصف يسبح لله كو آه سبح لله سنة يزود مضارئي سورة الإسراء سورة النور سورة الجمعة دكا سورة الحجر سورة الطه سورة الأعلى سيزود مين ya zo da fi'ilu am sabbih don haka sabbaha yusabbihu sabbih to akwai subhanalladhi asra subhana rabbika rabbil izzati subhanalladhi asra subhanalladhi ja'ala a wannan tabarakalladhi ja'ala ne subhanalladhi bi yadihi wa subhanalladhi bi yadihi malakutu kulli shay yazo al-isra da mu'minun da qasas me wannan yake nuna mana yana nuna mana babu abin da yake ɗorewa kamar tasbihi sabbaha an yi an wuce yi sabbihu ana nan ana yi sabbai ka ci gaba da yi subhana ya tabbata za ka tsarki ya tabbatar ma Allah ka ji fasara iyayen fasara ce ta ilimi subhana tsarki ya tabbata gawa ga Allah wane ne yake tasbihi a nan an ta kai manzon Allah sabbih kai tasbihi to manzon Allah kaɗai zai tasbihi a'a kowa da kowa ma yayi tasbihi al-shaykh ibn al-uthaymeen rahimahullah yace idan Allah ya ba annabinsa umarni a cikin qur'ani to la yakhlu min salati halat zaka tarar da ɗayan uku ne ko dai akwai dalilin da ke nuna ko kuma ba ma umarni kaɗai ba duk magana in Allah ya jingina ta ya fuskanci annabi da ita ya ce to zaka iske akwai dalilin da zai tabbatar da shi kaɗai yake nufi yanzu da Allah ta'ala ce alam zashar halaka sadaraka eh da wa yake kaga ba da ni yake ba ta ce wannan aya alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka allazi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dhikraka yan ce ashhadu an la ilaha illa anta ashhadu anna muhammadan kaga mansur bai shiga nan annabi shi kadai to akwai ayoyin da suke haka wa arsalnaka lin-nasi rasulan kaga da shi ake yace ko kuma a samu dalilin da ke nuna da shi ake magana amma abin ya game kowa da kowa ya ayyuhan nabiyyu talaka idza tallaqtum bai ce idza tallaqta ba idza tallaqtumun nisaa fa talliq kaga kenan anan al-khitab lahu wa li ummatihi yace to akwai inda babu wani dalili mai nuna annabi kadai ko kuma ba shi kadai ba yace to anan sai mu ce khasul lafzan wa amun ma'anan khasul lafzan wa amun ma'anan to kamar irin nan ne sabbi hisma rabbika al'ala الضمير المستتر أنت ويدخل فيه غيرك معنى لا لفظا ذاك سبح اسم ربك الأعلى النبي شيئك أمرتاي تسبيه قلفظ آية أما جمع نرتا duk mu duka aka ce mu yi ta tasbihi ga Allah maɗaukakin sarki inda za ka gane wannan shine cewa da farko dai Allah da kansa ya fara mu kansa tasbihi subhanallazi asra bi abdihi layla wa subhanallahi fa subhanallahi hina tumsuna hina tusbihuna mala'iku ma suka yi tasbihi wa nahnu nusabbihu bihamdika ونقدس لك التي يسبحون الليل والنهار لا يفترون في أكا وتنا التي الرعد آوى إذا كنت تسبيه تكي ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته يد ملائكوك تسبيه الله هكا آوى تكي تسبيه أكا وتنا الله يتدوى الأسنة تسبيه إنا سخرنا الجبال معه إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب أنا ندوى أسوي تسبيه أنت يسوي تسبيه تألا يقمي قبعد يتي تسبح له السماوات السبع تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن sai ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihi ba wani abu da kuka sani da wanda ba ku sani ba face sai dai na tasbihi amma ba za ku gane ba don haka da Allah ya so sai ya sa manzo Allah ya ji tasbihin tsakuwa a hannunsa ya ji dutse yana gaida shi yana assalamu alayka ya nabi Allah haka dai ko ba haka ba to don haka komai na tasbihi ɗakin da za ka shiga kai ibada kana ibada shi ma ɗakin yana ibada kafet da ka shimfiɗa kana sallah kana sujuda shi ma ita ma kafet kana sujuda domin tasbihi da sujuda duk sun zo da wannan ma'anonin da muka faɗa walillahi yasjudu walillahi yasjudu man fis samawati والله يسجد ما تنحل نكسو والله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يمرون من ده ونن to wannan mata da suke tara ba ita nake nema ba ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والطير ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه باونا بفا والشمس والقمر والشمس والقمر والجبال والنجوم والجبال والشجر والدواب إيه؟ to sai da na kama hanya ka karkatar da ni gashi nan ka dawo da ni yanzu alam tara anna Allah yasjudu lahu man fi samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu wal-jibalu wash-shajaru wad-dawabu wa kathirun minan nas mu kenan mu'minai wa kathirun haqqa alayhi al-azab wannan suratul hajj ce to kaga da sajada da tasbihi komai yana yi don haka ka ji tsoron kyamarorin ubangiji da ke cikin ɗakin da kake ganawa kana sabon Allah domin kyamarorin nan suna ɗaukaka suna tasbihi ka ji tsoron waya hannunka da kake kunna batsa kana kallo kai kana sabon ubangiji wannan wayar tana tasbihi baka sani to don haka dan adam ana son kai tasbih fasabbih bihamdi rabbika wa kun min as-sajidin fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun in kun maraita ku subhanallahi in kun waye gari ku subhanallahi wa ashiyan da daddare ku subhanallahi wa hina tuzhiruna da ranar tsakiya ku subhanallahi haka babu sadda ba a tasbihi kenan babu mai cinikin kankararsa lafiya kamar mai yawan zikiri kun manta labarin mai tallar kankara a haba shekaran jiya ne fa kuma duk ya yawa duk kun gan shi labarin mai tallar kankara ko dukkan muna muna dauke da kankara ita ce adadin mintunan da Allah ya bamu so kana cinikinta ne duk lokacin da kake zikirin Allah yanzu wannan karatun da muke yi da sauraron karatun da muke yi kankaran mu tana narkewa amma ana zuba mana lada wani kuma yana ta yana sharholiya kankararsa tana narkewa ana zuwa masa zunubi wani kuma yana ta yayi shiru ya zugum kankararsa na narkewa kuma babu lada babu zunubi so babu wanda ke ciniki kamar wanda yake yawan me yake tasbihi ga Allah madaukakin sarki a lokacin da muka yi tafsirin waccan sura suratul hashiri mu yi maganar cewa wannan cewa abubuwa suna tasbihi ba majazi ba ne haƙiƙi ne suna tasbihin ne da gaske shi yasa Allah ya ƙare da ta walakin la tafqahuna tasbih ku ba ku gane tasbihinsu don haka duk abin da ka gani kana ganin sa da rai ko baka ganin sa da rai yana da rayuwar da yake tasbihi da ita yasa Allah ce washajaru itace suna tasbihi wal jibalu duwatsu suna tasbihi to kaga da wannan ne za ka gane yadda annabi Suleiman ya ta'amuli da wasu dabbobi da mu ba mu jin maganar su wa tafaqqada at-tayra fa qala ma liya la ara al-hudhuda am kana min al-ghaibin la u'adhibannahu 'adaban shadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin فمكث غير بعيد وقال مغنتي أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين هو أبن اللي باك مماكي هدو هدو مؤمنين إت إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم أما إن مسألتك وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله هذا شيء مؤمنين ما بشركي بني kuma ya san aikin shaidan ne yace wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum anis sabili fahum la yahtadun alla yasjudu lillah yace ne yasa suka kima la sujuda ne alladhi yukhriju al-khab'a fis samawati wal ard sai magana shi abin da ya sani na ni'ima abinci wanda ke fitowa daga cikin kasa wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tulinun sai Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim to kaga hudhuda ibn al-qayyim ya ce abubuwa goma ke nuna hudhuda ya san abin da yake to ga ita ma hatta idza binnan hatta idza hatta idza ata afuwan ku saurara wadin namli hatta iza yawa atau ne hatta iza atau ala wadin namli qalat namlatun magana ce tai ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun talati fatabassama dahikan min qawliha in kace ba magana tai ba to me ma nan dare dai har yake gode ma Allah ya ji magana za haka abubuwan da muke ganin kaman ba sa ji wallahi suna ji akwai wani tsuntsu gidana shekaran jiya da fukafukan suka samu matsala to da kama shi aka yi gyara sai aka ce a rage musu fukafukai don suna yawan tashi sama wannan maganar da aka yi duk tsuntsayen gidan sai suka gudu suka ɓoye uwar gidan take ce min wallahi tsuntsayen sun ji abin da muka ce ni ta ba mamaki da ban suna jiya ne kawai mu Allah ya ba mu kudura da bai ba su ba don haka haka za mu kamo su mu fige musu fukafukai mu yi ta kallon su in mun tashi kuma mu kama mu yanka kuma shi yasa aka ce a boye yuka don in dabba tana gani yukar hankalin ta zai tashi saboda ta sa abin da yake da yukar ko ba haka ba to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta maganar dabbobi da idrakin su akwai cewar da yayi duran juma'a dabbobi suna samun tashin hankali domin tsoron kada ta zama ita ce a kiyama kaga ya nuna dabbobi ma sun san da ran juma'a ka san gidanka ta sarar da juma'a ta zo ta sa an wuce juma'a yanzu magana alkiyama kuma sai dai ta kan yuka manzo Allah yayi maganan yayi magana da raƙumin da ya gudu ma mutanen sa ko yayi ta gudu manzo Allah ya kamo shi ya shafa shi har sai da baka ke ta laka annahu ya'lamu annaka rasulun yace yadda muka ga ya sassauto maka wala kamar ya san kai manzo Allah ne sai manzo Allah yace na'am innahu ma baina labataiha illa ya'lamu anni rasulullah ba abin da ke cikin bangon Madina na gabas da na yamma a ce ya san ni manzon Allah ne kowa ya san manzon Allah kake kai dan adam ne kawai mai taurin kai to kaga ashe ba za ka yi mamaki don kaji manzo Allah yana magana da jabal uhud هو هكذا جبل يحبنا ونحبه نزلت اثبت احد انما عليك نبي او صديق او شهيد من قال انا سمن دوتين ابو بكر انا سمن دوتين عمر انا سمن دوتين عثمان انا سمن دوتين من تبت ارواي بكو علي yana nan ina zaton yana nan sai manzo Allah ce Uhud ka daina girgiza ka kwantar da hankalinka duk wanda ke nan daga annabi sai siddiqi sai shahidi kaga manzo Allah shine annabi Abubakar shine siddiqi da Umar da Usman da Ali shahide ne shi sa Allah ta'ala ce law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah inda ga dutse aka saukar da Qur'ani da ya tsatsage amma mu an saukar mana ana karantawa wani ma gardama yake a cikin Qur'ani la ilaha illallah to kuma kaga annabi sallallahu ya faɗa cewa lokacin da mai kiran sallah yake kiran sallah yace la yasma'u mada sautil mu'azzini jinnun wala insun sace wala shay'un illa shahida lahu yawmal qiyamah idan la yace Allahu akbar Allahu akbar duk duwatsun da suka ji sai su masa shaida ranar kiyama duk tsuntsayen da ke gitta suka je sai su ba su shaida ranar alkiyama wannan echo na masallaci shi kansa ginin masallacin sai ya masa shi illa wala shay'un ko menene sai ya masa shaida ranar alkiyama to kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci annabi sai tasbihi amma yana so ya ce mana ya ku bayan Allah ku yi tasbihi tare da wa tare da manzo Allah صلى الله عليه وسلم الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سبح اسم ربك كتركك سونا أبنجدنك الأعلى كاو سونا أنا ينانون إنذا متركك الله تو مكراش رسونا ينسى كما إن الله ولله الأسماء الحسنى حدوده سمت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم سبحان الملك القدوس مكيرا شي da sunayen nan shi saka ce sabbi saka ce isma Allah shi yake tsarkake amma ya amfani da me sunan sai ce al-a'la wanda yake kowa daukaka saboda yana saman kowa ba kamar yadda jahamiya suke cewa ba yana sama yana tsaka yana ƙasa yana ciki yana waje yana ko'ina da cikin masallatai da cikin coci-coci da gidajen abinci da tukunyen miya da masai wal iyazu billah ta'ala Allah an zalika uluwan kabira ibn kasir duk yazo ka irin waɗannan ayoyi masu magana ulu sai yayi maganar jahamiya dai da suka lalata tauhidi suka ɗauki cewa Allah wai ba inda yake yake ba suka ce ai ba a ce me yana da inda fa shi yake ma kansa ai ba mu muka ce masa ba kuma inda sa ba inda talikai ba ce talikai suna karkashin al'arshi ne dukansu amma saman al'arshi Allah ne kawai amma kuma ya'lamu sirra wa akhfa ko kun yi sirri ya sani abin da yafi sirri boyuwa ma shine wanda kai batun zuci shi ma Allah ya sani zaka yana can saman al'arshi amma la takhfa alaihi خافية تتي الذي خلق فسوى شيني الله نن ده يهلكتا kuma ya daidaita ai ya halicci adam ya daidaita halittarsa sannan ya halicci ku mutane ya daidaita halittar khalaqa fasawa khalaqa al-insan fasawa khalqahu kamar da Allah ta'ala ce inna khalaqnakum inda khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali ba wannan ba yawa ya ayyuha al-insanu ma gharraka bi rabbika al-karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma sha'a rakkabaka Allah yayka kai yana saman wuya wuya yana saman kafadu biyu kafaɗo biyu sun yi fukafukai biyu fukafukan nan sun mimmiƙe an ba su yatsu nan ƙasa an saku ƙirji ƙirjin nan a samansa akwai injimin da ke gudanar da rayuwarka a can cikin ƙwaƙwalwa da nan ƙasan ƙirji akwai wuraren da ke baka command nan ne remote control ɗinka yake sannan ka sauko ga ciki da kayan ciki inda nan ne ake adana abinci ake adana abin sha ake sarrafa su daga ƙarshe wani ya fito gaba wani ya fito baya wani ya fito da kauri wani ya fito ba kauri wani ya fito da wari wani ya fito sannan ya maka kafafu biyu miƙe ya shimfiɗa tafinsu ya masu yatsu kana iya tafiya kaɗan kaɗan kana iya sassarfa kana iya zurawa da gudu in ka ga abin tsoro sannan ya maka fuska wadda babu halitta mai kyau irinta ya fidda idanu biyu ya maka kafar hanci biyu ya maka kunnuwa biyu ya maka ƙwaƙwaƙwa kai ake ce ƙwaƙwaƙwa ƙwaƙwa kai wadda in an ƙwanƙwasa za a ji tana da ƙarfi amma kuma sai ya sanya gashi ya rufe ta idanunka kuma ya musu wata kaba wadda za ta hana ƙura shiga kai tsaye hancinka ma haka kulluwanka sai ya masa kwane-kwane yadda iska ba zai zo buga kai tsaye ya wuce can ya cuta cikin jikinka ba halaka shi ya halitta shi yasa duk yadda dan adam ya kore ga halitta ba zai iya irin ta Allah ba yanzu dan adam ya kai na robot ko Elon Musk shi ina jin robot ma ya aura ita ce matarsa zai ce ki tashi ki dafa min abinci ta je ta dafa masa abinci ta kawo masa in ma yana saura ta ɗiba ta bashi ta sumbace shi kuma ya aike ta ta je ta yi wani abu ta dawo wasu ku har yanzu san da wannan karatun ba ya game duniya fa yanzu robot hannu ma suna yi yanzu akwai kasuwar da babu ɗan adam mai ta'amuli da ita robot ne kawai in ka shigo robot zai buɗe ma kofa in ka ɗauko kaya robot zai kirga ma ya karɓi kuɗi in kuma kan idiya ya mare ka ba za ka iya cutar su ba to amma zan tambaye ku robot yana atishawa yana hamma yana tari yana bacci yana jin kishirwa yana jin yunwa khalaqa Allah kaɗai ke iya wannan halitta wannan in ji muka ne kawai da basirar da Allah ba dan adam aka sassarrafa in kaza yayi kaza kai kaza shi yasa ana iya samun mistake sai a samu error don haka sai command ya canza a wannan kasuwar da yake sai da kaya wata rana sai a samu error wani ma zai yi hijacking ɗinta ta intanet sai je cinikin dala miliyan ɗaya ya biya dala dubu uku ya gudu to kaga halaka irin halitta Allah sai shi kuma inda halitta Allah ta sha bamban da sauran halittu Allah bai taɓa yin abu biyu iri ɗaya ba amma kamfanin robot zai iya muku mata guda ɗari duk iri ɗaya komai nasu iri ɗaya sannan daidai da barmaja ce programming ne daidai da programming ɗinsu haka za su rayu amma kai ɗan adam sai Allah ya kowa daban akwai mai halitta mai haifuwar ‘ya'ya biyu Hassan da Husaini ko akwai mai haifuwar ‘ya'ya uku har an samu wacce ta haifi takwas shekarar nan ma da muke cikinta akwai wacce ta haifi shida kuma duk saurayi dukkan su kowane genotype ɗinsa ba lai zama daidai da na wani ba blood group ɗinsa ba daidai zan da na wani ba warin bakinsu ba iri ɗaya ba warin hamatansu ba iri ɗaya ba tamfirin ɗinsu ba iri ɗaya basirarsu ba iri ɗaya ba in ka su makaranta rana guda su yi karatu aji guda da malami guda makinsu daban-daban zai fito khalaqa kuma fasawwa sai ya daidaita halitta khalaqa fasawwa Allah ya daidaita halitta to da yawa Allah ta'ala yakan amfani da abinda muka sani don ya kai mu ga wanda ba mu sani ba ko abinda muka yarda ya kai mu ga wanda kila mu da shakka kaga maganan khalq ce Allah shi halitta Allah na magana da mu ko shi don cewa wanda ya halittan nan shi ya kamata a yi masa ne a bauta masa kamar yadda annabi Ibrahim ya yi hujja da khalq alladhi khalaqani fa huwa yahdini والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت هو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين هكا النبي موسى يا وجه لخلق لو كتن فرعون يتنبيش قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى خلق فسوى فقدر فهدى أبوه دني خلق فسوى يي هلتا يا ديديتا تا فقدر ya hukunta mata komai wani gajarci wani tsawo wani kyawo wani muni wani haske ga jikinsa wani duhu ko wani sassauci wani tsanani wani saurin fushi wani lalaci ƙaddara kenan kowa Allah ya ƙaddara masa alamarinsa fahada kuma ya shiryar da shi ga abin da yake bukata don haka in aka wayi gari rana ta fito kowa ka gani ya fita kuma kowa da inda zaina inda ka tasar mutum wani zai baro wani daga sakkwato zai tafi guso neman arziki a lokacin wani dan guso zai zo sakkwato neman kwangila wani daga najeriya zai yi china a lokacin wani dan china zai taso ma najeriya zai ya nemi yadda zai kafa kamfani inda za kana nan wani ya fito inda ka tsaya nan wani zai tashi abinda kake so shi wani ya gama da shi shi yasa zaka ga wata bazaura ana ta rububinta kin yi wani ce fa ya kare da ita amma yanzu ne ke bukatar to shine khalaqa fa sawwa sai ce abin nan wallazi qaddara fa hada Allah ya kaddara abubuwa kuma ya gwada ma kowa abin da yake bukata idan tsuntsu ya fito daga gidansa ba komai a gidan ba ya ajiye abinci amma ya san inda zai je ci zan karanta muku bayanin Sheikh Salih Al-Uthaymeen akan wannan aya saboda bayani yana da kyau kwarai da gaske wasu malamai suka ce a'a khalaqa fasawwa Allah ya yi halitta ya daidaita halitta yadda za ta ci gaba da kawo ‘yan uwanta. don haka tun da ya yi adam ya yi hawa'u sai ya basu duk su suka kawo mu su suka haiho mu don haka fa qaddara fahada qaddara الخلق وهدى كل ذكر كيف يتصل بالأنثى sai ya gwada ma kowane namiji matar jinsinsa namijin mutum ba zai je ma macen akuya ba rago ma bai zo ma akuya raƙumi bai zo ma jaka duk halitta da ka gani komai girmanta komai ƙanƙantarta komai dolancinta namijinta ya san matarsa kuma ya san yadda zai biya buƙatarsa da ita ita kuma tana buƙatarsa ta nan kuma sai Allah ya ta kawo ci gaban halitta shine qaddara fa hada wasu ka ce a'a khalaqa al manafi'a wa hada al insana ilaiha komai da ka gani duniya yana da amfani to amma sai Allah ya ba dan adam basira a hankali yana gano amfani yanzu itiyan darbejiya itiyan darbejiya muna can su dogon yaro anan ko da ka zo da shi daga indiya ni na je indiya na ga yadda supermarket ce ta kai girman masallacin nan da farfajiyarsa gaba ɗaya ba abin da cikin ta banda product na nin sunansa nin a yi sabulu da ita a yi magani da ita a yi turare da ita a yi kendir da ita komai na siyo su da yawa malam bello ai na kama ku tsara ba wancan lokacin ko na ce 2001 ne so darbejiya tana da amfani sabara tana da amfani kalgo yana da amfani kaɗai yana da amfani ga wasa tana da amfani duk wani abin da ka gani duniya yana da amfani amma wani har ka mutu ba za ka sa amfaninsa ba magani a gonar yaro amma yaro ya mutu da ciwo bai san da maganin ba saboda babu ilimi to fahada sai Allah ya shirye da masu ilimi ga gano waɗannan ɗin wasu malamai suka ce kaddara fahada kaddara muddatal janini fil batni tun da aka ɗauki ciki sai Allah ya ƙaddara ma kowa kwana nawa wata tara kwana ɗari biyu da saba'in wani ba bakwai wani da ƙarin bakwai wani ba shida wani da ƙarin shida wani wata tara ba kwana biyar wani da ƙarin kwana biyar da awoyi da daƙiƙai da sakan sakan kowa shiga cikin cikin mahaifiyarsa Allah ya ƙaddara masa fahada in lokacin ya cika sai ya gwada mashi ina zai fita shi sa in ba matsala aka samu ba dan adam da kansa yake fitowa in lokaci yayi sai an samu matsala sai ce to masana kiwon lafiya su zo su bada gudunmawa kuma su taimaka wasu malamai suka ce kaddara fahada ya samar da kaddara shar'iyya kaga dukkan muna magana kaddara kauniya ne wasu suka ce a'a ya samar da kaddara ta shari'a fahada sai lurar da mutane zuwa gare ta yanzu misali ga ramadan me yake so mu yi azumi sai Allah ya saukar da Qur'ani yace ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun kuma sai mana lallashi yace ayyaman ma'dudat ‘yan kwanuka ne kaɗan yanzu mun kusa gamawa in mun kai na yau sauran mu ashirin da tara ko ashirin da takwas shi kenan أياما معدودات kuma sai Allah ya kawo uzurruka faman kana minkum maridan har zuwa ƙarshe don haka qaddara shari'ata wa hada bil anbiya'i wa bir rusuli wa bil kutubi al munazzalati ila ma qaddara min al maqadir al shar'iyya wannan ita ma fassara ce wasu suka ce a'a qaddara fa hada man sha'a wa adalla man sha'a kamar da Allah ce sarabila taqikumul harra ai wa sarabila taqikumul barda wa sarabila taqikum ba'sakum mun muku tufafin da za su hana muku jin zafi a da zafi da sanyi wanne yafi bukatar tufafi sanyi to da ba a faɗe shi ba an san kana ganewa akwai tufin da suke hana sanyi ko ba ka ba wani alkabar ta mai kauri in ba don halin sarauta ba yanzu na zan ba sarake ai ba bukatar ya sa irin wannan yanzu ko to sai Allah ta ce hada fa hada ai wa adalla ya shirya da wanda ya so ya kuma batar da wanda ya so ta ce zan karanta muku karatun malam Usaimin kuma na ga lokaci yana ta tafiya ko dai mu daure mu karanta to gaba ɗaya fa mai kyamara yanzu minti biyu yake son mu ƙara karatun nan kuma mai daɗi ne mai yawa wanda yake da ku bashi sai gobe mujalladi na goma wanda yake da shi ya je karanta kafin goben shafi na ɗari hudu da ashirin zuwa shafi na ɗari hudu da ashirin da hudu tafsirin Sheikh Saleh bin Al-Uthaymeen mujalladi na goma na ƙarshe tafsirin suratul a'la to bari mu dakata a nan abinda muka faɗa bisa ga sawaba Allah ya ba mu ladarsa dan mu yi kuskure ko tuntuɓen harshe Allah ya muna afuwa ya muna gafara Allah mu ɗauke sake da ka gwada mana farko wannan azumi lafiya ka gwada mana ƙarshen sa lafiya Allah ka kare mu da lafiya wadda za mu yi ibada da ita Allah ka kare mu da kuzari da karsashi Allah yadda ka daddaure shaidanun aljanu ka daure mana shaidanun mutane ka hana su yin tasiri akan mu ka yassare mana sallar tarawihi ka yassare mana tafsirin qur'ani ka yassare mana sadakoki da ziyara ta zumunci ka yassare mana yawan tilawa ka yassare mana ah, wato ainihin azumi din kansa ka kawo mana sauki ka warware mana damuwa yana da kyau yan uwa irin wannan lokaci mutuna akwai yan uwanmu da ke cikin yanayi ƙasa gaba ɗayanta tana cikin yanayi kuma mun faɗa ma baba tinubu ina ji yana ne yana ɗan yayyafi ana ɗan watsa abinci sama sama baya isa babu abin da ke isa illai a samar da sauƙi ga farashi to kuma Allah ya fara kawo sauƙin Allah muna godiya gare ka Allah ka ƙara Allah goyi Allah ka ƙara, a ƙara ƙarawa ya yi ta ƙara ragewa, har ƙarshen azumi ya zan baya-baya farashi yake ba gaba-gaba ba. To akwai ‘yan uwanmu duk da haka waɗanda su ko yanayin da ake ciki ba su da abinci. Muna da ‘yan gudun hijira da suka baro garuruwansu nan cikin birni yanzu akwai su, a da babu su. Wannan cibiya tana ɗauke da ‘yan gudun hijira dubu ɗaya da saba'in ko da biyar ina ‘yan kwamiti. Malam Bello, mutum nawa gare ku ɗan gudun hijira ƙarƙashin wannan cibiyar. Dubu ɗaya da ɗari ku sun ƙaru kenan. Abinda muka sani bara muka ba ku dubu ɗaya da saba'in. To, Malam Bello, limamin wannan masallaci ya faɗa mana muna da ‘yan gudun hijira ƙarƙashin wannan cibiya dubu ɗaya da ɗari ku muka musu tufafi, muka ba su sabulun wanka, kuma mun yi musu makaranta muna ba su ilimi. Matan muna ba su hijabai, Masha Allah, duk sun kammala sabbi kenan. Allah sarki, da matan manya, da matan ƙanana, da yaran, duk kowa ya sabbi daga bara zuwa bana. Musulima ta kammala sabbi. To yanzu dai abin da nake so mu fara yi musu ajo jama'a, don Allah jama'a kada mu yi rowa, mu kawo abinci, mu kawo kuɗi, mu kawo tufafi, mu kawo sabulai, duk abin da ke yiwa mu kawo. ni daga gidana akwai abin da aka shirya malam bello yau ko gobe ka amsa in bari dai zuwa goben ka amsa kuma kowa zai samu insha Allah cikin su nan kuma daga masallaci da sauran cibiyoyin mu zamu hada ba su kadai ba jama'a muna da makauta dukkanin mu wanda mun suna da bukata duk wanda ke yin kunu da suga to da Allah ya raba kunun nan uku ya sha biyu ya ba wani bawan Allah guda Allah kai mana muwafaka Allah ka aikin mu ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت بارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من عليك ولا يعز من أديت تبارك وتعاليت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين